إن الحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau talata, ko talata ne ko? Yau laraba, yau laraba takwas ga watan Ramadana. lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 kuma yau 25 ga watan biyu lissafin miladiya shekara 2026 Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin masallacin Mus'ab bin Umair da ke unguwar kofar gabas cikin garin azare jihar bauchi domin tarjama ma'anonin alkur'ani na karatu cikin littafin raddul adhan ila ma'anil qur'an na sheik abubakar mahmud gumi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama tare da ƙarin bayanin sheik abubakar aliyu albami idahil ma'ani ala raddul adhan ila ma'anil qur'an shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara yadda muka ajiye karatu aya ta 100 ko da 60 da da bakwai za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da sittin da takwas yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu
Yeah. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يذهب بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون na'am Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke cikin ƙasa da ke ban ƙasa halal kuma mai daɗi siffatan mu'akkadatan siffa ne da aka ƙarfafa li'annal halal la yakunu illa tayyiban domin halal ba zai taɓa kasancewa ba sai mai tsarki mai kuma daɗi wala tattabi'u khutuwati shaytan ay turuqu shaytan kada ku bi tafarkan shaydan hanyoyin shaydan ay tazyinihi ƙawace-ƙawacensa. Innahu lakum aduwwun mubin, shi shaiɗan maƙi ne a gare ku kuma mai bayyana kiyaya, mai bayyana kiyayya, e bayyinil adawa, shi shaiɗan mai bayyana kiyayya ne, tun daga Allah ya karrama ya darajanta annabi Adam ya sanya shi cikin aljanna, ya bi shi yake ta masa wasi, sai da ya fitar da shi a cikin aljanna. Ya ce, Hal adulluka ala shadaratul khuldi wa mulkin layabala, bana nuna maka bishiya ta tazarce ba, bana nuna maka bishiyar da in ka ci za ka dawwama ba a cikin aljanna da mulkin da baya karewa, ya ruɗe shi, ya rantse masa da Allah, shi kuma ya ga yana cikin mala'iku sai ya amintu da shi. Saboda haka, fana sai Adam, sai annaba Adam ya manta wasiya umarni da Allah ya ce masa wala ta karaba hadhihi shajara fa akala sai suka ce su biyun suna ci fa badat lahumu sawatuhuma sai tsaraicin su ya bayyana eh sai suka fara tsinkan ganye suna rufewa gaban su sun saba Allah Allah ya ce fa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya sabo ubangijinsa sai ya tabe saboda haka kullun sabo abin da yake jawowa shine akwai ukuba da take biyowa baya idan mutum ya sabo in ka ga bata biyo baya ba to Allah madaukin sarki ya ma ta lalane ko kuma ka tuba kafin wani abu ya biyo baya domin duk wanda ya tuba daga zunubin da yake yi to Allah zai karbi tubansa to Allah madaukin sarki yace kada ku buƙa wace kawacen shedan domin shi shedan makiyi ne mai bayyana gaba cewa ya ce wallahi sai ya halakar da zuriyar annabi Adam gaba ɗaya. Haka ya ce, sai dai kawai bayan Allah masu idan Allah su ne bayan da iya da su, to mu kasance masu yin duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah. Inna ma abin sani kawai, ya amuru kun so'i, shi shaiɗan yana umartan ku ne bil ismi da zunubi, min ta halilin na halastawa, au ta harimin ko na haramtawa bil hawa da san zuciya. abin da yake haram ne ya halasta maka abin da yake haram ne ya halasta maka abin da yake halal ne kuma ya haramta maka amma da son zuciya wal fahasha da kuma alfasha yana umartan ku da aikata alfasha alqabihu shar'an abin da shari'a ta ce mummuna ne a shar'ance irin su zinace zinace da sauran miyagun ayyuka wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun kuma ku faɗa wa Allah abinda ba ku da sani akai abinda ba ku da ilimi eh abinda ba ku da ilimi ku faɗa wa wato mutane ku yi magana akan abinda ba ku da ilimi shine mala yace kama zahibul fasida kamar mazhabobi mabarnata shine yace ka mufassirina likitabillahi والأحاديث النبوية الشريفة بآرائهم الخاصة بعيدين عن منهج السلف الصالح yace kamar masu fassara alkur'ani da hadisai mun gane ko hadisai madaukaka da ra'ayoyi eh da ra'ayoyi da ra'ayoyi kawai mutum ya fassara da ra'ayi ba tare da yadda magabata suka fassara ba, ka kama Kur'ani kawai kai ta fassara da ra'ayinka, da raɗin kanka, a ce maka, wa Allah wista ƙamo ala tariƙaci, la'asƙainahun ma'an gadaka, da za mu shayar da su da za su tsaye a kayan hanyar musulunci, sai wani kawai ya ce wai ɗariƙar tijjaniya ake nufi Allah kuma cewa ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati da za su tsaya akan tafarki na gaskiya su rike Qur'ani da hadisi to da shikenan da mun shayar da su ruwa mai daɗi sai wani ya ce a wai ɗariƙar tijjaniya ake nufi to kaga wannan ra'ayi ne babu wanda ya fassara haka cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma a ce an kawo shi a cikin fassarar Qur'ani ko kuma irin fassarar ‘yan ƙalaƙato aka ce, e, wa minha ja'ir sai suka ce wai da ja'irin nan keke, to kaga duka wannan fassara Kur'ani ne da ra'ayi, e, ba tare da dogaro ba, wannan ma shi ne kai su ga wannan mummunar aƙida ɗin, cewa iya Kur'ani zalla kawai za ka yi imani da shi, ka bi ayyi hadisin ba da huyo minun, sai su ce wai da wani labari za ka yi imani baicin alkur'ani hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai su fassara qur'anin suke domin Allah madaukin sarki cewa ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun an saukar maka da alkur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka sassaukar musu ko sai tintintini wannan bayanin bayanan su ne hadisan da kuma ayyukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Saboda an ce hadisi, ma udhifa ilan nabi sallallahu Alaihi wasallam min ƙaulin, au fi'ilin, au taƙaririn, hulƙi au halƙi. Abinda aka jingina wa annabi sallallahu Alaihi wasallam na magana ko na aiki ko abin da aka yi ya tabbatar na siffa ne ko na ɗabi'a ne min halƙin na halitta ne au hulƙin ko kuma na ɗabi'a, saboda haka wannan su ne hadisan. To sai wani ya ce, Karkai aiki da su, kaga ya zo ya yi mi, ya fassara Kur'ani da ra'ayinsa, ya bi son zuciyarsa, idan ka biye shi, to ka halaka, shi ya halaka kai ma ka halaka. To Allah maɗaukakin sarki, nan malam yake cewa, ya nesanta da tafarkin magabata na ƙwarai. wa majtama alaihi al-ulama ar-rasikhin da abinda malamai tabbatattu fil ilmi a wajen ilimi suka hada a kayansa alladhina khadamul qur'ana wal hadith wanda suka yi hidima al-qur'ani da hadisi wa alimu maqasidish shari'a suka san manufar shari'a wa masalihil ibad wal bilad da maslaha na bayi da kuma garuruwa ko kasashe al'amiruna bil ma'arufi wa nahuna anil munkar wanda suke umarni da kyakkyawan aiki kana kuma suke hani da mummunan aiki alqailuna lil mufsidina wanda suke cewa mabarnata la tufsidu fil ard kar ku barna a ban kasa ba'da islahiha bil kufri wal bid'a bayan kasar ta kyautatu ku yi barna da yin kafirci da bid'a wal fasad da barna shine mala yace undur mawqif ibn taymiya min asha'ira ka duba matsayin ibn taymiya dangane da masu aqida ta ash'ariyanci na'am wa qala wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kada kai magana akan abin da baka da ilimi kai shiru kawai qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha kace ubangiji na ya haramta alfasha ne, wa ma zahara minha da abin da ya bayyana na alfasha, wa ma batsana da abin da ya ɓuya, wal isma da zunubi wal bagaya da zalunci bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sulbana, kuma ku haɗa Allah da wani abin da Allah bai saukar da hujja ba, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, kuma ku faɗa wa Allah abin da ba ku sani ba, ba ku da sani a kai. ومن الحديث ما أخرجه البخاري في صحيحه yana daga cikin hadisi abinda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin littafinsa ingantacce lambar hadisi na 108 wa Muslim fi sahihi da Imam Muslim lambar hadisi na uku an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan, to ya tanadi wajen zamansa a wutar jahannama, na'am allati lam ya'zan biha Allah wato wanda mazhabobi mabarnata wanda Allah bai yi umarni da su ba irin waɗanda suka ce iya Qur'ani zalla zaka imani da shi banda hadisai walam tarid ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ba su zo ba daga ma'aiki alaihi salatu wassalam thumma zakara min ahwalin nasil amma sannan Allah madaukin sarki ya ambaci halayen mutane gabaki daya na'am abinda wato suka jingina da shi abinda suka gada daga wajen iyayensu bidun iltifati ila dalilin ba tare da waiwaye zuwa ga dalili ba faqala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa idza ka karanta wa idza qila muttabi'u ka karanta wa idza qila wa idza qila lahum annasu illa man hadahullah idan aka ce wa mutane wato kafirai kenan sai dai wanda Allah ya shiryar ittabi'u ma anzalallahu minat tauhid wal ahkam shar'iyya ku ba abin da Allah ya saukar na kadaita Allah kar ku ce kowa Allah ne a Allah shi kadai ne kar ka zama dan hakika ka ce wai kowa ma Allah ne wamal kalbu wal kinziru illa ilahuna suka ce ko da kare da alade wai duka abin bautarsu ne, da kuma fasto ma a ainihin wato cocinsa wai shi ma abin bautarsu ne. Saboda haka sai kaga suna tawili wai sun iya larabci, suna tawili wai ai ce ai ba abin da ake nufi, ai ba haka ake nufi, wai ana nufin illa khalqu khalqina, khaliqina, da dai sauran wato shirbici ta yadda za a hau a kawar da mutane akan shari'a. idan aka taba sai su ce a maganar arifi sai arifi mahajubi ba zai gane ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane yake magana a fili babu wani kwana-kwana a ciki maganganun sa a fili suke wannan shine addini na gaskiya saboda haka idan aka ce ku bi tauhidi ku tsaya ku kadaita Allah to an harzuka su in an ce ku kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ku daina karban addini a wajen wani ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai a sai su ce an hargitsa su wai an an zage su alhali kuma an gaya musu gaskiya ne ku bi hukunce hukunce na shari'a sai su ce a su abin da suka tarar qalu sai su ce la nattabi'u ma anzalallah mu ba za mu ba abin da Allah ya saukar ba haka suke faɗa bal nattabi'u ma alfaina ai wajadna alaihi aba'ana mu muna nan akan abin da muka samu iyayenmu da kakanni suna yi wai suna nan akan abin da suka samu iyayensu da kakannu suna yi min ibadatul asnam na bautar gumaka ka zo ka sa foton wani gingime me wai ka ce wai in foton yana nan wai kana da kariya kariyar me shirka kenan kake yi wai in akwai wannan foton a ɗakinka wai kana da kariya matar ɗaki ta ce wayin akwai wannan foton a ɗakinta na kuda ma zai zo mata da sauƙi ƙarya ne wallahi saboda haka wannan duka shirka ne e ko kuma ka ga mutum wai da zimma soyayya ya sa foton wani a gabansa yana sallah da shi yana nuna yadda yana ƙaunarsa e wani ma ya ce wai shi idan dai aka ce kiyama ta je wai duk yadda wannan ya shiga to shi ma nan zai shiga wai ko wuta ne to wai ya yadda ya bi shi kaga wannan makauniyar biyayya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru in yayi wani abu sai su ce ya rasulullah wannan wato daga Allah ne ko kuma fahimtar ka ne idan yace daga Allah ne sai su sallama إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا maganar mumune in aka kira su zuwa ga Allah da manzansa ba su da zabi sai su ce mun ji mun bi amma in yace a fahimta ta ce sai su ce a to muna ga da kaza aka yi da yafi sai kuma ai kazan da suka faɗa saboda haka wannan kenan Allah madaukin sarki ya datar da mu sai su ce a'a su suna nan akan abin da suka tarar da iyayensu da kakanni suna yi sai Allah madaukin sarki ya ce a yattabi'unahum yanzu za ku bi su za ku bi iyayenku da kakanninku walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an min amri din ko da iyayenku da kakanninku nan ba su san komai ba a cikin al'amarin addini wala yahtaduna ila alhaqi kuma ba su shiryu akan gaskiya ba sun rayu akan bata idan su a makance sai ya ce wal hamzatu lil inkar wannan al hamza din nan ta inkari ne wat tawbih da zargi wat ta'ajjub da kuma abin mamaki littibai aba'ihim fi kulli halin wai ta hanyar bin iyayensu a kowane hali hatta fi halatin lati la tunasibu har halin da bai dace ba ma an yattabi'uhum fi yasibi su a ciki wa hiya mi talabbasu bi adamil aqali wannan sun haɗu ne sun cakuɗa da rashin hankali, wal hidaya da kuma rashin shirya, sun zakara sannan Ubangiji ta'ala ya ambata, anna hadhal jumudi alal batili kufurun, shine sai ce, Matsalu ai siffatul ladina kafaro, e, siffar waɗanda suka kafirta, wa man yada uhum ilal huda, da waɗanda suke kiransu zuwa ga shirya, matsaluhum ma'ahum ka matsalin ladiyan iku, misalinsu wanda suke kiransu zuwa ga shari'a kamar wanda yake yin sauti ne bima la yasma'u su kuma wanda ake musu maganar ba sa ji illa du'a'an wa nida'a sai dai kira kawai kuma ma'ana wato ba sa jin komai sai dai kira sai dai sauti kawai suke ji ba sa fahimta ba sa fahimtar ma'anar saboda haka ana ta musu wa'azi ba sa ganewa kamar suka ce, Kai, annabi Salihu, mu fa ba ma fahimtar abin da kake faɗa. Abin da kake faɗa ba ma fahimta, muna ji dai amma ba ma fahimta. To haka suke, mushrikai ana ta gaya musu, ku daina shirka, ku dawo ku yi tauhidi, ku riƙe Allah, ku riƙe manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ku kaɗaita Allah da bauta, ku kaɗaita manzon Allah da biyayya. Sai su ce, A, su fa ba su gane ba. ai dole sai an samu tsani, ko? Sai an samu wanda zai kusatar da kai, to wanda zai kusatar da kai ka shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Sai su laye summun bukumun, su kurame ne, bebaye ne, umyun, makafi ne, la yasma'un alhaqa ba sa sauraron gaskiya, wala yamtiquna bihi ba sa furuci da gaskiya, wala yarawnahu ba sa kallon gaskiya. wa natijatu zalika sakamakon haka fahum la yaqiluna ba su da hankali ai laysa lahum aqalun babu hankali a tattare da su wala yumkinu an yu'amilu an yu'amilu bi shay'in saboda haka id laysa lahum min asbabil fahmi wal ifhami shay'un ba su da sababin da wato za su fahimci abu ko su fahimtar ba su da shi wa fi ma ya ati cikin abin da zai zo baya bayanu ma ahalla li hadhihi al umma al muslima bayanin abin da ya halasta a wannan al'umma ta musulmai da musulma wa ma harrama alaiha da abin da Allah ya haramta mata min al matu min al mataumat nan daga abinci wa tanbihi anna al ibada la tuqbalu illa ba'da taqdim akli al halal da kuma fadakarwa cewa ita ibada bauta ba ta karɓuwa sai bayan an ci halal. Illa fi halin darurat sai dai a halin larura, ƙadira khasa, ƙadiru khisa fiha bi ƙadaril hal, an yi rangwame a wannan yanayin gwargwadon hali, ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا آد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم Allah madaukin sarki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, kulu min tayyibati ay halalatin ku ci daga halal tsarkaka ma razaqnakum abinda muka azurta ku washkuru lillahi ku gode wa Allah alama ahalla lakum abisa abinda Allah ya halasta muku wa shukrihi wato gode masa shine ibadati a bauta masa bima yuhibbu da abin da yake so mimma anzala ala rasuli daga abin da ya saukar wa manzansa wa min zalika akalul halal yana daga ciki da abin da zaka bauta wa Allah da shi cin halal wa huwa ma ma muqaddamun ala ghairihi fa fil amali wal istimal in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance a gare shi kuke bauta ai an gabatar da cin halal akan wani saminal ibadat in arattum an tukhassisullaha bi ibadatikum in kuna nufin ku kebe Allah da bautar ku a gare shi walamma kanatil halalat kathiratun yayin da halal ta kasance tana da yawa la yumkinu hasruha ba zai yi a tattare ta ba a takaita ta ai bayanin ta ba illa bi mushaqqa sai an sha wahala sai Allah ya ambaci nau'o'in abin da aka haramta, liƙillace ha saboda ƙarancin abin da aka haramta ɗin. Abin da aka haramta ya yi kaɗan, su ne kaɗan, abin da aka halasta suna da yawa, watar kalmajal sai aka bar wato fagen lil'aƙali saboda ga hankali, fi ma'arifatil halal don mutum ya gano menene halal da kansa. Inna ma harrama alaikumul maitata abin sani kawai an haramta muku mushe. akluha cin mushe idil kalamu fihi wa kaza ma ba'daha wa hiya ma lam yuzakki shar'an an hana ka cin abinda ba a yanka shi ba a shar'ance aka riskar da irin su eh, abinda aka irin su haƙori da kuma abinda aka cire daga jikin abu rayayye amma an keɓe banda irin su fari, banda fara, eh, da kuma kifi, bahaushe ya ce kifi ba kamushe, da fara, fara ma ana cinta a soya a ci sosai, wasu garuruwan kwano-kwano ake aunarwa. Ohillat lanal mai tatani wadda mani, an halatta mana mushe biyu da kuma jini biyu, ya ce, mushe guda biyun su ne asamaku wal jarad kifi da fara wal kabadu da hanta ko wa tihal da kuma saifa ko to su ne aka halasta su a cikin mushe da kuma jini an halasta wannan ibn mada ya fitar da wannan hadisi wal hakim da imamu hakim waddama jini ma an haramta eh ai almasfuha za ga in ana yanka wasu wai za su tari jinin wai yana maganin hajijiya ko yana menene wannan duka haramun ne ba za a yi amfani da shi ba a bar jini ana yanka ya zuba kayansa walamul khinzir da naman alade an haramta naman alade wama uhilla bihi li ghairillah da abin da aka daga murya aka yanka shi ba da sunan Allah ba an yanka shi da sunan wani da sunan aljani ko ko kuma an yanka shi saboda ibada ta kirsimet duka haramun ne ba za a ci ba aka ambaci sunan wani aka yanka ba sunan Allah ba ba za a ci ba famani qurra duk wanda bukata ta kai shi larura ta sa zai ci to ya ci gaira bagin ai kharijin anil muslimina ba wanda ya fita ya yi tawaye ya fita daga cikin musulmai ba. Wala adin, muta'addin alal musulmi na biƙaƙai tsare, ba kuma mai ta'addanci a musulmai ba ɗan fashi, shi ba zai ci mushe ba, ba zai ci ba duk tsananin da ya shiga. Wala isma alaihi, to inda ba wannan ba ne to babu laifi fi akalihi wajen cinsa. Inna Allah gafurun li auliya'ihi, Allah mai gafarta masoyansa ne Allah ka gafarta mana. rahimun bi ahli ta'atihi mai jin kan masu masa biyayya ne Allah ka ji kanmu haifu wasa'alahum fi dalika ta yadda yalwata musu cikin haka aka fitar wa kharajal baghi wal adi aka fitar da dan tawaye wanda ya bar addinin musulunci da kuma wanda yake ta'addanci a musulmai aka riskar da su cikin wato saban sabo da tafiyarsu kal'aqi kamar wanda ya gudu a ubangidansa wanda ya gudu a ubangidansa ko a babansa ya shiga duniya yawa duka wannan su ma ba za su ci mushe ba eh wala yahillu lahum aklu shay'in min dalika su bai halasta musu ba su ci komai daga haka malam ya tubo matukar ba su tubo ba wa alaihi malikun akan haka maliku ya tafi wa yajuzu aidan indahu kuma ya halasta a wajensa shine al-mutarru an ya'kula al-maita a wajen imam malik wanda yake bukata ya shiga tsanani ya shiga takura to zai ci mushe wa yashbahu ya koshi wa yatazawwadi yayi guzuri ma da shi wa idza stagana anha tsarahaha in ya wadatu kuma sai ya watsar thumma yahmilu siyaqu fi ma ya'ti ala ulama'i su sannan siyakin sai ya koma a miyagun malamai cikin abin da zai zo alladhina yaktumuna ahkamallah ash-shar'iyya wanda suke wato boyewa hukunce-hukunce na shari'a lighardihim ad-dunyawiyya saboda bukatunsu na duniya sai kaga wani wani ne yana ya ga sarkinsa yana son tattabara sai ya kirkiro hadisin ƙarya saboda sarki ya masa kyauta to kaga wannan ulama ulama usu'i ne bahaushe yana cewa malam fada in an zo ayar da take magana a kayan manya a kayan masu girma manyan gari sai ya ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza to alhali ba haka al'amarin yake ba idan hukunci ya zo kan kowa faɗa ake yahudawa ne suke gyarawa suke amendment suke ainihin wato sakayawa ta yadda shugabanninsu zai musu daidai amma addinin musulunci hukunci kan kowa ya zo zubawa ake a wuce kawai Allah madaukin sarki ya ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda mu kuskure kuma Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ya sauka zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da jihar mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu ta Katagum lafiya ya zaunar da garin mu na Azare lafiya unguwannin mu da gidajen mu ya zaunar mana da su lafiya Allah ya shiryar da bata gari Allah madaukakin sarki ya kama hannun shugabanni zuwa kan daidai Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan da muke yi iyaye da kakannu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu kurakuransu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sami kyakkyawan ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين